Daga ya zama to cewa kenan ba da rayuwarsa ya tsaya kyan har ƙarshen rayuwarsa don kare gaskiya to shi ne tsayar da addini. Shi ne tsayar da addini. In an rasa shi ba rasa addini. Ya yi mamu sai da Alaihi Salam ya miƙa wuya da zanen shi. Ya yanzu in ka tashi ka miƙe kana cewa wannan zanen shi da za ka Me haka? in su kai kafi mun sai da daraja ka fi shi jirgi da aka kuka kewaye shi shi ya mika wuya ai ta kiya ake aka mika wuya a bisa kuma shi ruwa ita tafiya a jiya da zalimin tambaya ya mun sai da yayi haka mun bi shi ilimi mun bi shi daraja mun bi shi sanin addini shi Allah ma nasa shi da imani wannan darasi ne da dukkan bayan Allah duk wani bawan Allah da ta ce wannan mutumin malami ne a cikin al'umma wannan mutumin mai tsoron Allah ne a cikin al'umma sai ka dai ai ɗin saboda tsabar wani taka ya miƙa wuya ga azalme na a cikin kudin yana zuwa ya bi imam husaini ya yi aiki irin na imam husaini bai yi ba wannan aiki shi ne aikin dukkan annabawa don saboda haka a wannan lokaci namu idan muna so mu ɗauki darasin daga karama sai mu shirya a yau in kana raye sai ka kama kare ka ba kai kuma sai ka sa ido kai haka a rufe ba ko ina ka ga to yanzu waye ya kama da imam husaini waye ya kama da imam husaini wani ne tsaya kyan ya ƙi bin tsarin shi wannan shi ne jagoran allura ne amma idan ka kudi yayi ɗayan da wani takarsa kawai yana da yan jami'ansa yana shi a zanen kawo shi in ma aka ɗan jima ba a kawo sai shi ya ne yanzu ka abin ya ɗan fara bushewa ne wannan gwamnatin ma Allah shi ne mata ma a canza eh ai da mu ne aka yi ta to anya wannan magaji imam musulmi ne kuwa kowace rana ashura shi kowace ƙasa karbar shi wannan take na imam kumaini bisa sirru ya kalli ƙasarsa ya ga ga malamai ga sauran almajirai ga sauran al'umma ana ta rayuwa ana kan da darasin ashura amma ne ba a ɗaukar darasin ayyuka ana kan da tarihi ne kawai sai abu ya musa ya musa ya musa ya yi mata abubuwa kirji sai a wata abubuwan kirjin ba har da sha ma'ana har da sha shi ma zai buga kirji a nan da zai shi ya yi kyau a san da ga wannan kuma a je a kai mu da zo da bashi arziki a ɗaya da ɗan son da za ta bashi ta bashi shi kuma shi ya wuce ya zaɗa iyaye da kakanni ya zama adadin addini imam kumaini wadda zai sai musa ya miƙe ya ce to lalle kullu yawmin ashura وكل قادم كربلاء كما شرعنا عاشوراش يقول أيام أيام هنا تنا واجا أبين دي يسمع أبا عبد الله عليه السلام مو بيا أبا عبد الله ليه أمسا إيه توالين على نسا على كلام ولما لمين ولما جئين ولآيات الله ولدي من أقوال المسلمين ina nizamin da yake gudana a kan lajogogi da suke ake kan kowa da shugabannin sun yi mana kama da imam sai ko sun yi kama da yazidu aka ce sun yi kama da yazidu a wannan ne ya farkar da mutane suka miƙa wuya gare shi suka amsa kiran imam kumai saboda ya alamta tafiya ta imam sai alaihi salam wannan shi ne ya girgiza gwamnatin sha ya girgita suka tsorata suka jira kan imam kumai shekara da shekaru ana fafatawa tambaya Allah ta'ala ya ce wa inna jundana la hum ghalibun nuna musu ne da galaba waye nasara tsakanin sha da ibn ubayy ku ga imam Allah ta'ala ya ce gaskiya irin wannan take irin sa ne shehu kuma dan gode wa Allah ya kara masa rahama yayi amma shi ba ya kula kalman ne yayi yawo da ita ba amma a aikace abin da yake ya samu salamu da aka fata waɗansu ma ana shehu musulmai inda lokaci ba wani kirista a kan daga ainihin maguzawa sai ko musulmai ya miƙe ya ce a'a wannan sarakuna sun yi kama da sarautar yazidu za ka in mu kusai nawa ne ba za mu yi a nan ne aka shiga wannan zai kawo matsala wannan yaro ne an bar shi ba zai kawo matsala za ka ai magani aka jira aka tambaya wa Allah ya bai wa nasara shehu ko ba ya mutu shehu wannan alƙawari ne na Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun da biki addinin Allah Allah zai da biki ko da wata da ba to a wannan lokaci namu almajiran sayyin kan sauka Allah ta kara musu lafiya da tsawon rai akwai bukatar mu dauki darussa daga karba amma saboda yanayin lokaci na take ta ga darussa biyu wanda na fara ambata na farko idan bawan Allah ya bayyana irin yadda Imam Hussein ya tsaya yan akan gaskiya in aka samu wanda ya tsaya yan akan gaskiya akan tafarki da sai Imam Hussein to Allah zai jarrabe ku da abubuwa guda biyu. shi da shi kansa akwai tasa jarrabawa Imam Hussein alaihi salam Allah ya jarrabe shi ya shi jarrabawa ko bai shi ba ya shi jarrabawa saboda ya dade ya san wannan darajar shi kuma ya gode wa Allah shi Usman na godiyar Allah ya jarrabe shi ya nuna masa fikirar shari'a shi kuma ya tsaya kyan ya sha wahala har ya koma da hannu almajiransa ba masu mai bane wayan sun rayu wayan sun fadi kamar yadda imam musayi ma waɗansu sahabbansa sun haye wayan kuma sun fadi imam kumaini wanda ta sirru shi ma haka Allah ya jarrabe shi ya zama tushe a wannan shirya Allah ya nuna masa ita ya tsaya in ya gode wa Allah a kan ya yi aiki kuma ya haye wannan jarraba amma almajirai kuma kuwa ne akwai wanda suka haye akwai wanda suka bani to mu almajirai sai ga kasa ba mun san wannan jarraba da su mara suka taso cikin lokacin da wannan ƙasa take rayuwa ma kusan shi da barna kuma ta kai ƙololuwa a wanda a jami'a idan mutum ba ya gane cewa babu Allah to bai waye ba sai mutum ya gane babu Allah su ne wayayyu za ka ajiyar da ta sharori to masu takama da babu Allah ne babu Allah shi komai ya yi farko bayan da ya shewa an waye ya zama duk wannan kasan ana tattaunawa da tunanin cewa wannan kasan ya kamata makoman ke zama communism wannan tsarin da dubusu saboda zai bai kowa ɗin shi tsaye abin da ya dama saboda bayi da ma mai mai bashi kai wannan shi wanda ake Allah Allah Allah kan karya ne manzannin Allah kuma kawai haka wayo ne da dabara ta mutane suke daga addini ma kawai wani abu ne kawai wanda yake mutum allura ya kashe masa zuciya kawai ya fitar da mutane a nan da sai ka fita wula Allah ta'ala ya ba su ainihin wannan fikar akwai wata mujalla a da wanda ake kira mujallar kofar mai idan mutum ya duba mujalla ta uku an yi hira da su mala a kan to wannan kira sun karɓo daga wajen wani ne ko kuma ya sai su mala suke ba da kasashe wannan kira fahimta shi daga Allah fahimta shi daga Allah ya ce har ya kasance ina karanta ayan alƙur'ani sai shi ni yanzu daman wannan ayan yana nan kuma haka yake kuma aka yi iyali usman suka bi suka fara wannan kira sahara farko na islam kwalli usman sun yi shelan bara'a da rashin yardansu da tsarin da ya saba wa allah aka yi zahara kan islam kwalli kun ga gefe guda mulkin najeriya na husainawa ne ko na yazidawa ne eh yazidawa ne to su malam su amsa kiran su Imam Hussein yayin da Imam Hussein alayhi salam yake cewa hal min nasirin yansuruni Usmana sun yi amsawa da ruhinsu da dabarunsu sun yi wannan tarbiyya sun tsaya akan tafarkin su Imam Hussein kyam masu kira su da shi su ma da sun gama da jaraba ko su gama da shi an gama da jaraba da wanda wanda da za a jarabi dutse da wanda jaraba sun yi farfashi da wasu yi amma su ma da sun da ta'ala ya yi musu ta'ayyib through his men ya zama to sun tsaya dan su alamta addini mu ana mu gyara da nake mana wannan nasiha mun ga gaskiyar su mana mun ga shiriyar su mana mun ga hasken su mana wani da farki wani ya gani ƙur da ido wani an ba shi labari kowa da yadda ya shigo harkar amma duka mu mene muka ce labbai ka ya amsa tsaki ko ba lura ba mun amsa kira mun zo ya zo mu tsaya to za mu gamu da abin da sahabban imam Hussein suka tabbata saboda mene kullu yawmin ashura kullu arbin haram kowace rana ashura shi rana shi ta kafa ta tsakanin ƙarya da gaskiya kowace ƙasa karba da shi saboda kowace ƙasa akwai wakilin yazidu kuma akwai wakilin imam Hussein menene wakilin yazidu yake nema a wajen mu mika masa wilaya shi ke nan abubuwan abubuwan ya kama za a ga su biyo ta wannan hanya su biyo ta wannan hanya su biyo ta wannan hanya aikin kenan saboda samun su samu a jihu suna nasara a kakwayen su ba su yi nasara a kakwayen su shi ne amfani da sana a yau wannan harkar idan mutum ya duba baya zai ga mutane daban-daban da za su kai harkar da ya zuwa kuma wani kofin yan uwa akwai wani ɗan'uwa wanda aka yi a shi wani tsohon amir lokacin tawariya sai ya kai karan alhaji dan lafi allah ya fi kansa da rahama allah ta hada ya haka ta kabarinsa ya kai karansa ya ce alhaji dan lafi ya ba shi gida ya samu amma yanzu alhaji dan lafi zai ba shi gidansa alhali ya shi zai zama tsawon rayuwarsa kuma ai bai mutu ba sai alƙalin ya shi masa a'a wani ba kai ne ka taba jawo yan uwa aka yi muku zaha aka zo hannun kotun kai kabbara ka ya musu abin kotun gaba daya ka kwashe yan shi'a ba kashe mana buɗe wakitai ne ku kuma yanzu kuna ƙarƙashin jaririyar gwamnati musulunci wata malam sassaki ke jagoranta aka yi ta kabbara dole muka ba ku yan kuka da biyu kuka ce gwamnati biyu ne a ƙasar nan da gwamnati musulunci wata malam sassaki ke jagoranta wanda yake tasowa kuma gwamnati ta kashe wanda yake wanda yake Lagos haka aka yi shi haka aka yi amma wannan adali ya ce wannan adali ya ce amma yanzu gaskiya ni na miƙa kuma ya ba wani da aka saki ya ce ah to yanzu duk abin da muka zartar da hukunci kai ka yi da wannan hukunci kenan ya ce na yadda ya ce yanzu ka yi da constitution kenan ya ce na yadda ce to shi kenan aka sake ya ce to a sa rana aka sa rana aka sake dawa labarin da ta yawa na yake iya inda da rasa kai ne saboda ya kawo ƙara su a yi da su ke kuma an yi sama kotu kuma alƙalin ya tunatar da shi wannan magana kuma yadda an yi sannan daga baya aka yi zama kotu yan uwa suka zo suka suka ce kama sha kowa da rawan ba shi aka zo ana sauraro alƙali sai da ya sake maimaita wancan magana ya ce wani ya kai ne ka taɓa zuwa nan kotu ka shiryo mu tsara aka zo zanga-zanga shi ne shi aka zo nan kuka ce mu gwamnati ta mutu ne ku kuma gwamnati musulunci kuke bi a ƙarshen malar da sani yanzu ka fita daga wancan shi na fita ba ni ba malar da sani yanzu duniya da sani ya ce masa to yanzu duk abin da muka yi hukunci ka yi hukunci na yadda shi domin sha Allah alƙali ya kyara zama ya ce to ka sani wani mu a tsarin gwamnati ta kasar idan mutum ma'aikacin gwamnati ya kai inda ya kai ya mana aiki to muka ɗauki gida mu bashi ya zauna a GRA mu kula da shi ran da ya yi ritaya ya bar aikin sai ya koma gidan gwamnati yashe musu to yashe musu to wani da kai kana aiki ne karkashin gwamnatin zazzaki wanda kashe jaririn gwamnatin zazzaki to sun ba ka gida ka zauna saboda ka kai inda ta kai a wajen yin musu aiki to yanzu ka bar su gobe ka bar su dashi na bar su dashi to sun kwashe gidan su kuma ya kwa a nan tsarin cewa an mutu to yanzu mu akwai wata firamare tsohuwar firamare yanzu mun ba ka nemi iyalan da kuka tsoguna a shaka ne ka samu gida yana da ala kunya duk shi wani kunya da bai shekar ɗan sata ta fili ina ko kuma ne ko kuma shi sa shi ɗauke shi ka fitar da yan uwa suka yi kabbara suka girma ma Allah suka yi suka tattara kan suka fita su ya ga yadda ya ga yadda ya wannan darasi ne babba ne ke nuna mana lallai su sun san abin da suke yi ko a yanzu ya ka samu ɗan uwa wajen ya waye shi yanzu a hakan har yana da zai ƙatawa da ƙarfi bai ɗauka kullu yau min ashira ba ko abin ka bai kamo da ƙarfi domin kowace rana ashura shi ana fafata da tsakanin ƙarya da gaskiya wace wayewa za ki wani wayewa za ka yi ka dawo yanzu wannan zalunci yanzu za ka kasa da shi kai kai ka waye wani irin wayewa har ka kai mun sai har ka kuma ga daɗin musulmi kai waye daga kowace ƙasa ta harbar shi wannan gwamnati abin da ke nema a wajen mutum ko lokacin da shugaban ss na jihar kudu ya kira mu zama lokacin mawanda mun zama ta za a fita mutane a sai kira ko shi ne sai sai muka je aka zauna eh dama abin da muke so mun ji labarin za ku fita zanga-zanga kaza kaza da yake nan kun ga north east ana yawan boko haram ana menene menene to yana da kyau a shekaru nan dakatar na shekaru ba a da ba a wajen kuma kakar da su ne ba muna karɓa da wajen jagoranci sai shi amma ya kamata kuna gaya ma na shekaru to a cikin bayanan ka ɗazu ba kashe mana duk abin da muke in ne mun yi zaman tattaunawa in mun kai mutum ashirin to akwai ss a cikin mu kada ka gaya yanzu ne sai shi to ai ma'aikatan mu suka kawo mata labari kuma gobe wasu za su kawo mata ba yana kawo mana labari kun san abin da yake so in za mu yi abu sai mu aika shi ran ke dade za mu yi mutahara sai shi akwai a muhammadu wajen kana akwai kokari har ma ce ko ta dubu ashirin ko dubu hamsin ko dubu ɗari ko aje a tsaya wa yara tsaya wa ran ke dade kuma an sha wahala sai mu shekai waɗannan mutane su kuma dai gaskiya sun fara fahimtar malam sai sai haka ake son mu sai muka yi to ba za mu ba to da su kan ɗan raka ɗan motoci in za a yi mutahara sannan sai ba a raka ba suka ce wannan ya taurin kansa ya yi yawa in ba ma da nasa aka yi abubuwa na ba ba zai bari kasa ta zauna lafiya abin da suke neman gare mu sun ce wulayen mu daga Allah mu miƙa musu abin da aka neman da kuma musulun shi ne wannan da ya ce na bi har waziri sai a bashi a ce masa ya bada shawara in ya bada bashi ya yi kyau shawara ji ka annabi ke haɓa ji mai lafiya a buga wa sarki kuma ganga ya ƙara masa amma sai shi ba zai miƙa masa wuya imam husaini alaihi salam ya ƙi mu yau jagoranci na su sai da ta sabulla duk jarrabawa da suka tafi da shi suna dakewa suna hayewa ko ba su hayewa to mu kuma fa akwai buƙatar wannan zama da muke ƙara jaddada wannan karba da kullu yawmin ashura wa kullu ardin karba saboda mene saboda kar bara'ar mu ta samu matsala da ake kuma saboda cikakkiyar bara a hankuma da kudan bara rin ya sa a bai koyi ya yi bara a shi ana da zuci ya ne dole ka kabar ya yi bara amma dai ka sani a zalin abin da yake nema a wajenka ka zama kana da zuciya biyu kana bin Allah da manzon Allah kana bin shi da jama'a kana bin Imam Hussein kana bin Yazid kana bin Sumana kana bin Zari kana bin shi da sai yiwu Allah ya shi ne khairu shari mafi alkhairin wanda ake masa tarayya in kai tarayya da sai ba ka da kai babu ba ka je ka da mutane yayi da ka abara almu ko jarraba Allah zai jarrabe mu da kamu da ɗauri da kisa da wulakanci da mene da komai ya zai dawa ki to mene ma ka bin su mu dake darasi na biyu wanda kuma lokacin zai sa ya karanta shi sosai shine jarraba ta ɓangaren wilaya can mun yi bara a zamu ga da jarraba irin yadda su wancan tsohon american boshin ya gamu da jarraba kuma ya faɗi walwas ya bi a masu wuya kuma suka wulakanta idan ma haka shaitan yake haka haka ma'aikatan shaitan suke yahudawa ka mi a masu wuya kuma su wulakanta ka kuma su ba mata ajali wa a wulala ma kuma ana samun jarraba imam musayyid alaihi salam lokacin da ya tara sahabbansa ya ce musu to daren nan ya kudu an samu wanda suka gudu ko ba a samu ba an samu sai wani sai ka tabbata ne to wani ba ka gani ba ya kamata ba nan sai suka bar hujjar Allah a bayan kasa suka kama gaban su waɗansu kuma tun a gida tun a Madina suke bai wa Imam Hussein shawara a matsayin kar ya yi kaza ya yi kaza tambaya nan da Imam Hussein da su waye ganin abin da ya fi dace ba Imam Hussein to a wannan harkar muna da kuma da jarraba Allah sai ya jarrabe da jagoranci ya shi kaza kai ka ga a haɗe kamata ga yadda ya kamata to kai ne mai tafi da abin ko kuma shi ko ba da ya zaba ba shi yasa waɗansu da yawa aka yi su tawiya su gudu aka yi da yawa aka yi waɗansu abubuwa abubuwa da dama wanda aka gudu su kuma jarrabawa laya ta fi wahala ko ta fi wahala shi ne sau da yawa bayan Allah in an jarrabe su da jarraba bara a kasalmai to sukan shinye ɗari bisa ɗari ka duba fir'auna ka duba annabi musa jama'a annabi musa sai da suka fara da fir'auna suka haye aka yi yake hannayensu da kafafun su sabani amma duk suka da aka je kogin nilu suka haye wahala duk suka da shi da aka zo musu jarrabawa a wulaya imam abin da manzon Allah annabi annabi musa ya ce musu ga nan kasar Allah mai tsarki ku shiga ku yaƙe su Allah ta'ala ya ba ku kasa suka ce a'a farkon an da wani kuma fakati da ina hamu na kayi ba su faɗi a jarabawa sun faɗi a jarabawa na yi ya bar musu annabi haruna suka ƙi bi suka bi ɗan malaki da sabiri mu duba ɗaluka da jaluka ɗaluka annabin allah da ya addu'a allah ta ala ya tada shi a matsayin jagora mutane su kai jayayya allah ya aiko abin da za su gane shi ne jagora shi ne ya aiko ainihin wato mala'iku suna ɗauke da akwati da kaya kowa sai da ya gwada da masa annabi abin kalu da ya gwada da shi da aka kama hanya sai Allah sai ya jarrabe su da mulaya suna tafiya sai da aka tafi aka tafi aka gaji tinke su ga yunwa ga kishirwa an zo bakin korama na abu to za a je a sha ruwa a shi abinci a huta sannan a tsallaka kogi a je a yaki da jaluta sai jaluta ya kai ce na gaba a dawo da su saka da dawo ke na baya a gida suka ƙara suka ƙara yana kan dokin sai shi so jama'a da yake mun yi tafiya muka ji ana cikin yunwa da kishiwa kuma gashi ya ki zamu da irin tabbe mutum mai mai makamai da sojoji masu ƙarfi irin jarumta to ina umarni kar kowa ya ci saboda yaƙi ne kyau sosai bismillah a tafi a tafi ha sai aka kama hanya sai wannan sai ta kwatanta kan kuma wata matsala za a tsaya ya tafi mu wai wai za a sha ruwa wannan ne mai mata an yi jin kayan da aka bashi gwada ma an yi sun daidai da shi kuwa ba za ma aka sake dubawa ba aka fara bita aka fara bita bayan Allah a cikin suka je suka samu daluci alaihi salam suka ce masa ya jagora fa mutane sun fara kallewa gashi gashi gashi da suke faɗa shi a haka ne har ana ganin shan ruwan ma wani matsala da kuma dakatar da mutane sai da kowa ya tsaya sai shi to in ma za a sha kowa illa manajata daga gurbatar biyar ai kuma ɗaya tak kala kala a nan mutum na sai kuma ya kaka ba ha to da su ya shi kala sha yanzu kuma ya shi ai kuma ɗaya to wannan an yi mutane ana isma wani don isgiran shi masu ya kalle sai faɗa cikin ruwan ya yi gudun gudun ya tuya ya kiba sha shi ya sha ne ana yaƙi haka ne shi mai san yaƙi mu ka san yaƙi da aka tsallaka sai zama duk su ji duka mawanda ya yi maki duk sai suka fani a jarabawa Allah ta'ala ya bai wa ta nasara ta hanyar annabi dawo ya ɗauki mace cewa ya ce fi jalut ya kashe shi haka kuma duk sauran bayan Allah mu duba manzon Allah kiran da yayi a Makka wahalar da aka sha ba irin abin da ba a kashe ba a bara'a aka shige ɗari bisa ɗari aka yi masa umarnin hijira ya yi hijira aka biyo shi babu mata babu yara babu gonaki babu kayan sana'a ba komai aka biyo zikon aka bi Muhammadu Rasulullah aka zo madina aka zauna sai da aka hana su abokantaka da yan madina sannan kowa ya samu dan abin nasa amma da aka jarrabe su ta hanyar matsala ta hanyar da ya faru mutum sama da mutum dubu ɗari manzon Allah ya daga hannun Imam Ali ya ce man kuntu maulahu fa hadha alil maulahu Allahumma wali man walahu wa ali man adahu wa musulman wannan lokacin namu akwai bukatar jagorancin sani al'amari ne na Allah idan kana jin jagora za ka fi shi ɗari bisa ɗari ba shi sa'in da tara da ɗigo tara wannan bawan Allah da Allah ya sani ya rufe shi da shi na tada wani abu wani wani abu da ya shi yara suke shi tested boosted domin abin ya wuce haka yadda ke ara shi da ana ba mun kai tested ɗinsa ba dama Allah haka ya kayan sa illa iya kamun gwamnati magana ya kayan kuma yau duniya ta yi shaidar jagora sai ka zo ya mai ba a kan irin tsayawarsa kasancewarsa a kan shirya wato aikin da yake wanda a yau mabiya alu da yake manya-manyan malaman duniya su ke cewa tarihi bai taɓa nuna irin sai sai sai ba tarihi musulunci tun bayan wannan mala ba a taɓa ganin ɗan mamaluki irin su malam wanda ya zo ya samu mutane akan wata tafiya ya canza tunaninsu aka juya kan shari'a aka bi Allah da manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah ba taba gani wannan ba yin Allah ba ne ya rage gare mu mi ka wuya a mi ka wuya nan mu sani kullu yawmin ashura wa kullu ardin karbala daga muna gaban su malam ne kamar muna tsaye ne a gaban su imam Hussein in kullum ashura ne waye ne babba a filin ashura in kowace kasa karba da shi nan kasar in karba da shi wane ne wanda yake mafafin imam musayi wannan shi ne yadda yadda sabon imam suka yi to haka mu yadda fashe mu sai in na ƙarshen mu ya ƙare sannan a taɓa su mala ko ba ku lura wannan shi ne wannan shi ne gwagwarmaya mu kare mala shi ne gwagwarmaya mutuncinsa mutuncin iyalansa fikirarsa iliminsa koyarwarsa da duk abin da yake tafiya a kai muyitar muyitar ainihin aikata shi muna ya haɗa shi mu tabbatar a kan wannan muke in mun ga za a tafi malam sai mu kare sai mu kare don haka sabon ikon sai da suka yi da suka ce da bai ya musai to sun kare ikon sai mu da muka ce da bai ya musai to za mu kare su malam ne har ƙarshen numfashin saboda alamin addini kuma yau wannan gwamnati duk da kuke a zalumin nan in suka samu suka zo gida suka kashe mala shi ke na magana ya kare su sun gama kushe a wucin me za su yi da tarkashen karuwa kuma da za su rike mutuka amma malar na nan faɗan su ya kare to haka ne kuma haka ne kuma sai da ya faru kullu yawmin ashura kullu ardin karba haka insha Allah sai wannan jalsa na san ka takaita Allah ya sarki ya kara su malam lafiya ya kara su rai ya albarkashi kuriyar Allah ya sarki ya rahama da shi ya mu siya masu ya kama wa kamar mahu Allah ya sarki ya tabbatar da mu akan shari'a ya ba mu imon da kewa da shi ya jarraba wa bara'a da jarraba wa wilaya Allah ya sarki ya sa shi wannan slogans na imam Muhammad da sunna kullu yawmin ashura kullu ardil harba kuma insha Allah akwai tsantsarin gaske insha Allah su malama su gani kan bakar sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi
ana ta kokarin a nuna muhimmancin zama da abin da ya sa ake zama makoki don kada mutum ya zo kawai yana yana yana zuwa yana buɗe kirji kawai yana kuka shi bai san wani ne da wannan zama din ba kuma idan muka lura za mu zama da yana ta kokarin ya yi mana bayani a kwarta a karbala ne a kwarta yadda ya zo a tarihi da kuma irin darussa da za mu ɗauka daga gare shi so yana da kyau a da zama lokacin ɗaukar darasi da kamar yadda imam kuɗin ya ce ko kuma ima- imam kuɗin ya sha faɗin wannan cewa eh, al- wato nasarar da Allah ta'ala ya ba- ya ba da ya ba da Iran har Allah ta'ala ya sa aka tabbatar da addini a can to albarkacin kuka ne akan imam Hussein to ba wato mutum ya- mutum ya lura da wannan kuma ya san tarihin gwagwarmayar imam zai san cewa to lalle ba wai kawai kuka ne ba ma'ana ba da asali ma abubuwa wai kawai da suka faru har suka kai kai da karshe aka fafata da azaba kuma shi ma ya faɗi haka nan ya ce idan dai addinin idan dai addinin Allah ba zai miƙe a kan hanya ba har sai an kashe shi to ku- ta ku- ta kuma duniya su zo su ƙarasa shi wannan shi ne dalilin da ya sa imam ya tashi yi wannan abu da ya yi. ya riga ya sani tun ma manzo Allah na duniya nan har ya riga ya gaya musu abin da zai faru ya gaya musu cewa wasiyar manzo Allah ba za a ji ba sannan ya gaya musu duk bala'in da zai same su amma da ne shi imam hussein ko da zai tafi da ya san abin da zai faru amma da ne ya so ke kura mana darasi mu da za mu zo daga baya me ya kamata mu yi ya kamata ne idan addini kun aka kauce daga kan hanya musallama addini mu ko kuma ya kamata mu biya da jini shi ne abin da imam ya koya mana na haka tunawa da wake abin da zai sa ya yaba na shi shi ne ya zama cewa a gwagwarmaya ɗin kuma alhamdulillah mutanen ƙasa mu shi a da ake yi a ƙasar nan na bakwai waya ne mu akwai wasu wanda yake su sun daɗe sun na shishina na na kamar da gado da haka wato sai ka ga mutum ya je yana kuka yana kuka cewa an kashe imam musulun kuma ya zama a gobe sai da iya sai iya yin azali to zai zama ba shi da ma'ana so yana da kyau ya zama cewa mun zaman da muke yi ya zama lokacin da na ƙara tunawa da menene kira imam hussein menene me ya kamata in an ce kai mabiyin ahlul bait to menene ma'anar kai mabiyin ahlul bait tana kana nufin cewa kai ne bautar Allah ne tsantsa ko ba ka biyayya da wani kuma a shirye take da kai fara da duk wani abin da ya saba ma wannan hanyar Allah to yana da muhimmanci mu ya zama cewa duk lokacin da ake zama muna lura da kai sannan ah, amma da na yi magana a cikin maganar da baba ne na kwanaki ya yi magana cewa akwai lahara wato akwai lahara na wanda yake sa mutum ya zama wannan lahara ɗin shi ne zai sa ka yi nasara ko wannan lahara shi zai samu ka sa ka samu taɗe wannan har dindindin to yana da kyau mu lura da wannan a tarihin imam hussein mun san akwai labarin su abin da ya faru da al'ufa a imam hussein da ya har aka kashe su musulmi bin a cikin zamanin a lokacin da wannan ya faru a sun je da muzahara na wajen mutum dubu hamsin akwai wani malami da yake kwanta tare ya ce da mutanen nan da kowanne su zai ɗigi kofin ruwa ne su ma fadar nan to da fadar ma zai sa ma mai wajen da ruwa wato ambaliya ma kawai ya ce da kuma za su samu duwatsu da su duwan na masa fadar da shi da ƙarshen rufin ziyara da kuma mai rayu da ya tsaye kwanan da ya ba to amma irin wannan na haka na na na ba su ne da zance na shawara da mutum zai ce abu kaza ya kamata a yi shi ya kawo wannan matsalar dan abin da ba wani malami da ake cewa su ne wani ba an Allah ne mutum ne kuma yana daga cikin shugabanni mabiya kara da mutanen mutufa kuma yana cikin wa'anda imam Hussein ya ta aika ma da da su tabbatar mishi da mutanen da da gaskiya suke kowa da gaskiya amma sai ya zama cewa a daidai lokacin sai ya sare maimakon lokacin da su musulmi na ajin suka fita da mutane suka yi abin da suka yi shi ba ya ba da ya karfafa mabiyan shi su je su a cikin wannan zaman da muke yi wato darasi ne muke koyo kuma mu sani ba wai haka muna faɗa ba kuma da ka kuma ana faɗa ne ka fara in ma ka ɗau ko a yanzu ma akwai karatu akwai eh, bidiyo da aka audio da aka turo mu aka ce an je an sa muna wani brother kuma mutumin kirki brother an ce an san shi yana nan area ɗin kuma cikin kuma yana cikin masu kwakwazo sosai an ce an sa muryar shi an yi wani kasa tana an an yi mama da shari an yi ma shalace shalace da kuma a ciki a ciki ya da cewa wato ana wato shi kan shi yana cewa malam ya bashi dubu ɗari biyu a kan ya zo mishi da ya zo mishi da samari dubu wanda ya yi ma ana taimaki an samu kayan yaki da so ni dai ban saurara ba wanda ya gaya min da ya gaya min sai da ma aka faɗa na ce a ci abinci a wani brother an tabbatar brother ne ma akwai shi tun daga mutum da man da ya gaya min cewa an yanzu abin da suka ce za su sun san a cikin yan uwa akwai masu lura a na gaskiya wanda su da gaske suke sun fahimci wannan kiran da kuma suna neman lafiya to sun ce za su haddasa fitina tsakanin wa yan uwa masu irin wannan fikira mai kyau din za su haddasa fitina har za su kashe wasu su ce wasu suka kashe su ni sai na kace wannan yana daga cikin kila yana daga cikin kiran tunda yanzu sun fito da wannan kalan ba ji an bincika ba kila wasu yan uwa su je su yi kuma ji su iya kwashe su ce bari su je su buɗe ma wannan in sun bar wajen kuma a zo a kashe shi sai a ce su ne suka kashe shi daga nan kuka an fara kaɗan cikin gida ne har ma na ce ma shi wanda ya gaya mutum yana da kyau a nan ya zo ya yi sanarwa don in kuwa su ya dafu shi ma wanda aka yi amfani da mutum shi shi ma ya ya ya yi audio a gwamma a kai ce shi ne wani wasu ne shi haru da shan to ya ce shi ne haru da shan kuma ƙarya ne da wani don yana da mahimmanci yadda su suka yi sai kuma a yi musu kamar kanta da ya da ba za su yi wannan da